العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد زام شقاء درسمو نتوفة الحكام يوم لاربا 25 ووتن أكو hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha ɗaya ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ashirin fasulun fi shufu'a wannan fasali za mu karanta abin da ya shafi kamu da shufu'a kamu da shufu'a shine guri asali ko abin da yake ratayuwa da asali ma'ana fili ko gida ko itace abin da dai ya shafi ainihin yana liƙe da asali ɗin na mutum biyu ko sama da biyu sai ɗaya daga cikinsu ko wasu daga cikin suka ware suka je suka siyar da rabansu ma wani shi wanda ya rage ɗin ko kuma su wanda suka rage da ba sai da rabansu ba tunda ba a riga an raba ba yana da daman ya miyarwa wanda ya siya kuɗin shi shi sai abin ya zama nashi gaba ɗaya wannan shine kamu da shufa akwai abubuwan da kamu da shufa yake tabbata a cikinsu akwai abubuwan da kamu da shufa baya tabbata a cikinsu a wanda yake tabbata a cikinsu din ma akwai wanda ittifaqiya ne akwai wanda kuma akwai kilafa a ciki wa fil wusuli shufu'atun min mashuri fi zishiya'i wa bi haddin kamtani yace shufu'atun kamu da shufu'a mimma shuri'a yana daga abin da aka shar'anta fil usuli a cikin asali in ji abin asali ne ba abin manqul bane ba abin da za a ciratar da shi ne abin da yake asali ne kaman gida ko kaman itace ko kaman gini da yake gida da sauransu kuma fi zishiya'i cikin abin da yake musha'i idan muka ce musha'i rabon da yake ɗaiɗaice yanzu misali idan aka ce wannan guren na ku biyar ne ku biyar kuke tarayya a gurin nan yanzu in mun ce Malam Ibrahim rubu nuna mana ina ne ainihin rabanka a cikin gurin nan ai kaga ko ina duk dan inda za sa allura na ku biyar ne shine musha'i raban yana ɗaiɗaice kawai kowane bangare a cikin gurin nan na ku biyar ne tunda ba riga an raba ba balle ka ce ga bangaren ka dan ba mamaki ko ka nuna mana bangaren ka ce ai yanzu ma auna mana ai an auna iya daga nan zuwa nan shine rabo na ya mu ce to bari a zo raban ana zuwa an raba sai a ce ayi kuriya an yi kuriya ba mamaki ba nan ne zai fito raban ka ba saboda haka kaga shi kowa bai san ga ainihin iya raban shi ba to a irin wannan ne ake kamo da shigowa ce ne zishiya musha'i kenan amma wa bi haddin tamtani ana sa iyaka aka sa hudud aka yanyanka aka ce wannan na wane wannan na wane suka yarda ko aka yi kuri'a kowa rabon shi ya fito a kowa sunan shi ya fito a rabo aka tabbatar mar to daga wannan lokacin kowa ya je sai da rabon shi babu kamu da shufu'a ga dan uwan shi saboda wala shufu'a ta rijiyar eh to amma ai akwai maganganu akan wala shi ta jigari nan akwai ainihin ainihin kilafa a na malamai akai sai dai kawai jumhur su ne suka tabbatar da wala shi ta jigari a ba shi ba bane shi yasa yawanci jihar mai ake daukan shi
hakkin makautaka ko kan za ta yi tun da gidan ana musharaka wajen hanya ba amma kowa da hudu ɗinsa an sani wannan nawa ne eh to a to ai kaga wannan ya zamo ainihin jihar din kenan tunda makauci ne kaga wala shi ba ta jihar kwarai kuwa yan malamai na magari musamman na wannan zamanin ai sun matsa ma sun ce za a iya cire alkali ma idan ya tabbatar da shubu al-jihar saboda me saboda jumhur sun tabbatar da wala shubu ta jihar wanda suka tabbatar da shubu a ga jihar din suka ce shazzi ne wanda shuzuz din shari ya kai ga ma illa ga wanda ya tabbatar da shubu ga makauci amma duk da haka ne tun da dai akwai kaulin dan mutum ya yi aiki da ainihin ba son zuciyar shi ba da wani kauli a matsayin shi na mukallabi ai kaga bai kai ga har a ce za a kama shi da wani illa ba sai a musha'i yawwa amma an ji an sa hudud kowa ya san rabai shi to ba zan cin kanmu da zuwa sosai sosai na makwabcin da yake amfani da shi eh yawanci zaka ji an ce makwabcin ka wai ba gaya mar ba dole ka gaya mar sai ka ce na ce eh wai mai haya a gidan ba wai zai ce shi ya ba gaya masa ba yanzu wannan aka duk bai abin wani da- da za su yi a cikin cari Eh.
wani ya siya Eh.
makwabcin zaki ba zai yiwu to ba ka gani ya karba ya aka mayar mishi da kudi kuma ya sayar mu ya siyar maka kuma haka ne wa mislu bi irin haka ne kwatan kwacin rijiya wanda ake tarayya ko ka falin nakali da karan dabino karan dabino shine ainihin dabinon da shi namijin dabino ne ake ɗiban hodar da ake wa dabinai kilili da shi so shi ma an raba dabinan amma shi wannan karan sai aka bar shi na tarayya ko an raba gidan sai aka bar rijiya na tarayya ko an raba gona aka bar rijiya na tarayya kowa ya ɗibi ruwan ya yi amfani da shi ba ana haka ba to wa'annan duka tadkhulu fiha yana shiga cikin kamu da shubha tabba'an lil asali bi ga ainihin asalin abin yanzu misali an raba gida sai aka bar dam na tarayya idan ruwa ya zo kowa yana da daman ya zo ya ɗiba in za a yi rikici ya mu ce to a je a siyo bokiti daidai ainihin yawan shi ɗaya in kai ka ɗibi bokiti ɗaya wannan ma ya ɗibi ɗaya wannan ma ya ɗibi ɗaya amma dam ɗin na tarayya ne. to tunda an riga an raba gidan sai mutum ya je ku lura da yaran nan kare ɗauki takalmoni yawwa sai sai mutum ya je ya siyar da ainihin rabon shi na gidan tare da rabon shi na dam din nan to yanzu kai abokin tarayya tunda an riga an raba ba za ka ce to na ji an raba gida an ce ba kamu da shi ga makauci amma ai wannan dam din musha'i ne ba zai yi ba yawwa amma idan ba a raba ba sai ya siyar da ainihin gidan tare da ainihin rabon shi na dam din nan za ka yi kamu da shufu'a na gidan tare da ainihin dam din a matsayin musha'i na wato abin ya kai kaman kashi uku na farko ba a raba ainihin tushen ba ba a raba wannan reshen ba misali ba a raba gida ba kuma ba a raba ainihin rijiya ba na tarayya ne gaba ɗaya sai ya siyar da raban shi na ainihin wannan gidan tare da raban shi na wannan ainihin ruwan ko tare da raban shi na wannan karan dabino din to yanzu kai ne kamu da shigo abokin tarayya in ka zo za ka kama gaba daya in ka mai da kuɗi ka mai da kuɗi gaba daya ya zama naka akwai kuma inda an riga an raba gidan aka bar wannan abin na tarayya ko dam din ko dabino din da sauransu sai ya je ya siyarwa wani rabon shi na gaba ɗaya da rabon shi na gidan da rabon shi na cikin wannan to yanzu ba ka da daman kamu da shubuwa ka ce tun da dai dam ɗin ba a raba ba za ka mai da kuɗi ya zama naka kai kaɗai ba zai yiwu ba ta ba lil asali to wanda ake kilafa ɗin shine an raba gidan ba a raba dam ɗin ba sai ya je ya siyarwa wani rabon shi na dam ɗin ba tare da gidan ba kawai ya ce wane eh na ga ruwa yana baka wara ko eh to zo ka ga dam din nan eh in an ka ruwa in bokiti ashirin ne bokiti goma nawa ne goma na ayi makoci na ka zo in siyar ma raban nawa amma ban da gidan to yanzu a nan wasu suka ce tun da dai an riga an raba gidan wannan abin kamar ya rabu ne tun da ta bani asali in ya sai da rabon shi ba kai magana wasu kuma suka ce a'a tun da dai wannan din ba a raba ba mushaɗi ne kana da damun kamu da shi ba eh yawa reshe ya ja asali kuma duk wannan duk wa'annan abubuwan na khilafat na kamu da shufa ya danganta da illa na usul a usul ai ka san kowane hukunci yana da illan da yake jawo hukunci yawwa eh to shi illan malamai sun yi sabani akan illan da yake sa kamu da shufa wasu suka ce illan saboda tarayyan ne wasu suka ce a illan saboda rabo ne cutarwan tarayya shi yake sa kamu da shubuwa wasu suka ce cutarwan rabo shi yake sa kamu da shubuwa idan muka dauka akan cutarwan rabo ne yake sa kamu da shubuwa to duk abin da ba zai rabo ba mutum ya sai da rabon shi ba kamu da shubuwa tun da dama dan kar a raba ka cutu ne to dama abin ba zai rabu ba idan muka ce illan na tarayya ne ko abin ba zai rabu ba tun da in ya kawo wani tarayya da wannan din zai cutar da kai kana da daman kamu da shi kuwa to duk khilafat din akan wannan illan yake tafiya wa mislu bi irin wa kafalin nahli tadkhulu fiha tabadil asali kamar yadda muka faɗa ko wal eh karon da biyu karo karo kamar an ce karo shine kamar namiji ba na cewa karan rago ba katon rago namiji to shi ma karan dabino din namijin dabino wato dan mu nan ba ma noman dabino ne shi namijin dabino din akwai wani in yayi huda shi hudan ba 'ya'ya yake cirewa ba akwai wani hoda ne a jiki wanda idan an yi iska an yi iska wannan hodan sai iska ya dauki wannan hodan sai ya je lillika shi akan matan dabinan sai ya zama shine barbaran wannan dabinan sai ga sun yi 'ya'ya eh shine ma'anar ibar din aha wal ma'u tabi'un laha ko na'am eh laha me yawwa to ruwa yana bi ga ainihin asali ne wajen hukunci kai hukunci da haka misali gona ne ba a raba ba kuma kuna da ruwa wanda wannan ruwan yake gangarowa ya zo gonanka ya zo gonan wannan to in an riga an raba ainihin gonan sai mutum ya siyar da rabon shi na gonan amma ruwan na tarayya ne ruwan da yake gudanar na tarayya ne to yanzu in ya siyar da gonan tare da rabon shi na wannan ruwan kai baka da damun kamu da shubuwa saboda ta ba lil asali kamar wancan na rijiya da karan dabino da sauransu yawwa wa wadahu to shi kanshi ruwan shi kadai idan mutum ya siyar ko karan dabinan shi kadai ko rabon shi na rijiyar shi kadai mutum ya siyar in arduhu lam tuqsami in dai ba a raba kasan ba kai abokin tarayya kana da damun kamu da shufa da mun ci abin kala uku ne yayi ba ku raba gidan ba ba ku raba ainihin ruwa ba gidan na tarayya ruwa na tarayya shi sai nemo wani ya siyar mar da rabon shi na ainihin ruwan ba tare da rabon shi na gidan ba to yanzu kai abokin tarayya kana da daman kamu da shufa dan in ka bari ya tabbata nan da ya siyar da gidan ka gan kai kamu da shuba ina raban ka nan saboda haka kana da daman kamu da shuba shine in arduhu lam tuqsami idan ba a riga an raba kasan ba to wannan kaga muna magana akan asali tabi'i da matubu ba to akwai abin da shi in yana cikin matubu zai iya zamo tabi amma kuma shi karan kanshi zaman kanshi yake kuma ba zai rabu ba kamar me kamar irin su tahuna irin su ɗakin wanka irin su gidan biredi shine yace wal furnu gidan biredi inda ake gasa abu wal hammamu da ɗakin wanka inda ake shiga a yi wanka hammam kenan warraha da tahuna wurin niƙa injin niƙa to wayannan alƙaza hukunci ya tabbata bil akhdhi bi shubuati da kamu da shubuwa fiha a cikinta kad maza haƙiƙa ya zarfi kenan cewa ana kamu da shubu a cikin kowane ɗaya da cikin wayannan abubuwan kaga dai duk illa yake ainihin aiki a nan idan muka ɗauka illan saboda tarayya ne sai mu ce to ai tahuna guda ɗaya ko ɗakin wanka guda ɗaya ko wagun ɗin biredi guda ɗaya ai an ce a datsa raba ba zai rabu ba to tun da ba zai rabu ba dama in illan dalilin rabo ne aka sa kamu da shi ba sai mu ce mutumin da ya siyar da raban shi ba zancen kamu da shi ba tun da dama abin ai ba zai rabu ba balle ka ce in an raba za ka cutu amma idan muka ɗauka illan tarayya ne shi mutumin ka yarda ku yi tarayya da shi amma in ya siyar baka san wanda zai zo ba to yanzu anan za ka yi kamu da shi kuwa da su to yanzu anan kaga an rinjayar da bangaren wanda suka ce illan shi ne tarayya to tunda illan tarayya ne duk da wa'annan abubuwan ba za su rabu ba to za ka yi kamu da shi kuwa a ciki wa bil simari shufu'atun in tanqasim wa za'inil mashhuru fi zakal tuzim ya ce wa fistimari cikin ‘ya'yan bishi idan mutum ya siyar da ainihin rabon shi na gona tare da ‘ya'yan bishi shufu'atun kamu da shufu'a yana tabbata amma ba da sharaɗin intan ƙasim idan ƙasan dama zai yi ya rabu misali gona ne kuka yi tarayya gonan dabino ko gonan inabi ko gonan da ‘ya'yan bishi sai mutum ya nemo wani ya siyar mar da rabon shi na wannan gonan bayan kuma amfani na 'ya'yan bishin ya riga ya nuna ko ya riga ya sa amfani ya yi budo salayi sai siyar da rabon shi na wannan gonan gaba daya to yanzu a nan kai abokin tarayya in ka zo kamu da shufa za ka yi kamu da shufa na rabon shi na gonan da kuma 'ya'yan bishin gaba daya amma a nan a mashahurin magana sai ya sa sharaɗin intan ƙasin idan gonan zai iya rabuwa kaga kenan idan ba zai iya rabuwa ba mun koma illan saboda rabo ne tunda dama abun ba zai rabu ba ba zancen kamu da shubuwa shi yasa ya ce ilil mashhuru fi zakal tuzim idan an lizinta ainihin magana mashhuri fi zaka cikin wannan mashhurin magana ya nuna abin da ba zai rabu ba kamu da shubuwa a ciki amma ma'amulin alaihi kuma ranar talibi ya nuna cewa ko abu ba zai rabu ba za a yi kamu da shubuwa a ciki kamar yadda muka faɗi na wancan wal hurmu wal hammamu war ra'in kenan kaga duk abin da yana tafiya akan wannan khilafa din wa misluhu mushtarakun min samar kwatankwacin wancan hukuncin ne mushtarakun min samar abin tarayya a yayan bishi wancan muna magana akan sun yi tarayya a tushen da yayan bishin wannan kuma muna magana akan su kansu yayan bishin yanzu misali gonar tawa ce sai na ce malam Usman malam Ibrahim eh na ba ku amfanin gonan nan na wannan shekara to ana nan ana nan bayan ya yi budu salami malam usman sai ya nemi wani malami sai ya siyar mar da rabon shi ba tare da sanin malam ibrahim ba to yanzu malam ibrahim ya zo zai kamu da shi ko da wannan ƴaƴan bishin ko ba zai yi ba to shi ma kwatankwacin wancan magana ne in an bi mashuhuri in tushen zai iya rabuwa zai yi kamu da shi fa in ko aka bi ainihin kabilin mashuhuri ko ba zai rabu ba ma za ka yi kamu da shi fa kuma wannan siyarwan da wannan kamu da shubuhan zai takar zahar hakika ya tabbata liliyusi har zuwa lokacin da amfanin zai bushe a kwashe kuma sharaɗin kai kamu da shubuha in badu salayi kad zahar idan budu salayin shi ya bayyana misali ya siyar bayan ya yi budu salahi kafin ya bushe a kwashe a wannan tsakanin kana da daman kamu da shugo amma idan lokacin da ya siyar da bai budu salai ba ai cinikin ma bai tabbata ba tunda ciniki bai tabbata ba ka ba zancen kamu da shugo ma bai zo ba shi yasa yace li yubsi har zuwa kafin ya bushe kuma sharaɗi in badu salahi kar zahar idan lokacin da aka yi cinikin budu salahi ya bayyana kaga yayi budu salahi ya halatta ya siyar kafin kuma ya bushe a kwashe a wannan tsakanin ya siyar ka zo ka ce baka yadda ba sai kai kamu da shi kuwa ka biya a baka wannan abin walam tuba lil jari inda al-aksari kashi ba walam tuba ba halasta kamu da shubwa lil jari ga makauci ba amma fa inda al-aksari a wajen mafi yawan malamai amma qabilul aksari aqallu sun ce za a yi kamu da shubwa har ga makauci din wa bi dariqin muni adwal andari haka nan muni ad an hana kamu da shubwa fi dariqin cikin hanyar da aka yi tarayya inda an riga an raba filin ko gidan wa andari haka nan da masussuka da ake zuwa a tara amfani yanzu misali an raba gonan amma tun da ko ko filin da ake tara amfani na tarayya ne sai mutum ya siyar da raban shi na gonan da aka raba tare da raban shi na wannan andar din ba kamu da shubuwa a wannan andar din an hana eh eh gunda ake sussuka amma kuma andar yana karban inda ake tara amfani ko yawwa eh ko ana sussuka a gurin ko ba a yi dai inda in an gama ana ake zuwa tara amfanin kan akwai aha mu dakata nan ko to alhamdulillah